من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله هذه الخطبه هي بعنوان حال السلف مع القران الكريم والدين فكيف بحالنا أيها الإخوة والأخوات لقد كان حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع القرآن أكمل الأحوال وكانت عنايته به أبلغ العناية وكان اهتمامه به أجمل الاهتمام فقد كان صلى الله عليه وسلم كثير المدارسة للقرآن فكان يتدارسه مع جبريل عليه الصلاة والسلام وفي هذا يقول ابن مسعود يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة رواه البخاري ومسلم وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتدارسه مع أصحابه حتى تذرف عيناه حتى تذرف عيناه دمعا وفي هذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي فقلت يا رسول الله ااقرا عليك وعليك انزل قال نعم فقرات سوره سوره, سورة النساء حتى اتيت الى هذه الايه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان رواه البخاري ومسلم أيضا وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يصلي لربه يكثر القراءة منه ويترسل فيها ويدعو عند آية الرحمة عند آيات الرحمة والعذاب منها ويتنزه ربه عند آيات التسبيح وفي هذا يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل إمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح صبها وإذا مر بسؤال في آية سأل وإذا مر بتعوز في آية تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قراءة من قيامه رواه البخاري ومسلم أيضا وقال عبد الله بن مسعود صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء قل قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعه وكان صلى الله عليه وسلم يتعدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه فما مدحه القرآن كان فيه رضاه صلى الله عليه وآله وسلم وما ذمه القرآن كان فيه سخطه صلى الله عليه وسلم وفي هذا يقول سعد بن هشام لأمنا عائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى يا أمتاه قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ وهو يسير على دابته وفي هذا يقول عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع صلى الله عليه وآله وسلم وكان صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون شديد التأثر تذرف عيناه ويبكي إذا تلاه أو سمعه وفي هذا يقول عبد الله بن الشقير رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ولجوفه عزيز وفي رواية وفي جوفه عزيز كعزيز المرجل يعني يبكي صلى الله عليه وسلم ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت عجوزة وهي تقرأ سورة الغاشية فقالت العجوزة هل أتاك حديث الغاشية فبكى صلى الله عليه وسلم وقال نعم أتاني حديث الغاشية وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح رواه النسائي وأحمد وهو حديث صحيح وثبت أيضا عن عبيد بن عمير أنه قال لعائشة حدثنا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبكت عائشة فبكت عائشة فقالت قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة ذريني أتعبد لل- لربي قالت قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يس- يسرك قالت فقام فتطهر ثم يصلي قام فقام يص- ثم قام فيصلي فلم يزل يبكي حتى بل هجره ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض وجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال بلال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أف- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أفلا أكون عبدا شكورا لقد أنزلت علي الليلة آيات لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها قال الله تعالى فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وكيف لا تذرف عيناه رسول الله وكيف لا تذرف عينا رسول الله وتبكي من أثر القرآن على نفسه وقلبه ألين القلوب وأرقها وأخشاها وأبرها وأزكاها إلى الله صلى إلى الله سبحانه وتعالى وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ناصر السنة والدين والإسلام بأهل السنة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa masu albarka hutubar mu ta yau ita ma za ta zama kamar series ne ma'ana za ta zama jeren giya na hutubobi aƙalla guda hudu zuwa guda biyar ko ma sama da haka ya danganta daga yanayin bincikenmu da kuma abin da Allah ya sa muka iya leƙowa na wannan matsala da za mu tattauna abin da za mu tattauna a cikin waɗannan satuttuka insha Allah ta'ala shine halu salafi ma alqur'anil karimi wa din fa kaifa bi halina wato halin magabata tun daga kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da alqur'ani mai girma da kuma kula da addinin Allah da yi masa hidima da aikata shi a aikace da kambama sha'aninsa sama da dukkanin wasu al'amura na rayuwarsu wannan shine halinsu to mu kuma menene halinmu wannan shine tattaunawa da za mu tattauna insha Allahu ta'ala a cikin waɗannan hutubobi masu zuwa ɗan uwa ya tabbata cewa halin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine ƙudwa shine jagoran wannan al'umma kafin a yi magana akan kowa dole sai an yi magana a kansa sallallahu alaihi wasallama domin shi aka saukarwa wannan alkur'ani shi aka ba shi damar karantar da shi da kuma darastar da shi shi ne aka ce idan muka yi koyi da abin da ya koya mana to mun tsira in kuwa muka kangarewa abin da ya nuna mana ko ya ɗora mu a kai mun taɓe mun shiga uku mun lalace Allah ya sauwaƙe mana da ni da ku baki ɗaya da haka labudda mu fara da shi sallallahu alaihi wasallama mu ji wannan irin muhimmanci ya ba wannan littafi wannan irin tsoro wannan littafi ke ba shi dangane da ubangijinsa wannan irin khushu'i yake da shi wannan irin karatu yake masa wannan irin tadabburi yake masa wannan irin fahimta yake wa wannan littafi sannan mu gangaro kan sahabbansa sannan mu gangaro kan tabi'ai sannan mu gangaro har zuwa waɗannan zamunna namu da haka dai halin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance mafi kammaluwar halaye kuma kularsa da alkur'ani ya kasance mafi kula kuma ba da muhimmancinsa dangane da wannan littafi shine mafi kyawun ba da muhimmanci da aka rawaito a wannan duniya gaba daya da haka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai yawan karanta alkur'ani ya kasance yana karantawa tare da jibrilu allah ya kara wa jibrilu yarda ya haɗa mu da shi a aljanna kuma wannan ne abin da abdullahi dan abbas allah ya haɗa mu da shi shi ma aljanna ya rawaito cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mafi kyauta da alherin mutane duk wani mutum da yake alheri ko yake kyauta ko yake sabbaba wata ci gaba ko nasara ko albarka ga wani to bai kai annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama ajwadan nas to inda annabi ya fi yin kyauta saboda ya san mutane sun fi halin bukata a wannan lokacin shine a lokacin halin shiga watan ramadan a wannan lokaci annabi yakan yi kyauta ne saboda dalilai guda biyu zuwa uku dalili na farko malamai suka ce saboda ya san mutane sun fi bukatuwa zuwa ga abinci da abin sha sama da kowane lokaci dalili na biyu saboda watan ramadana shine mafi albarkar watanni a wajen ibada don haka yana so ya zama hatta cikin abubuwansa na ibada ya zama kyauta ta karu a cikinsa sannan dalili na uku suka ce shine irin yadda wato Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa ibada a cikin Ramadan shi yake sakawa da kanshi ba yana wakilta wani mala'ika ne ya zuba ladan ba shi da kansa yake sakawa da shi don haka annabi yakan yi kyauta da alheri a cikin watan Ramadana saboda kowanne wata ya kasance yana gamuwa da Jibrilu a kowanne dare na Ramadan Jibrilu ya bashi haddan Alkur'ani قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة عبد الله بن عباس يتي نارن سي مكو ده الله هنا قال رسول الله وان الله من الله القسم ني يتي بالله الذي لا اله الا هو annabi muhammadu ya fi kowanne irin ɗan adam da kowace halitta kyauta hatta iska da take kaɗawa kafiri da mumini suke shaka ba wanda ya kai annabi alheri ba wanda ya kai kimanta mutum da darajanta mutum da martaba ɗan adam kuma wannan shine abin da ya koyar da mumi shine abin da ya koyar da mumi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira ya kasance muku a cikin rayuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama koyi wanda yafi kowanne kyau koyi da ɗabi'u da halaye waɗanda suka fi kowanne daraja daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance muku ku al'ummar musulmi ku samu wannan liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wannan hadisi kamar yadda muka ji Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta Qur'ani tare da sahabban shi yakan zauna cikin sahabbai a yi karatu tare da shi annabi bahi da girman kai wajen ya zauna da ɗaliban shi yana darasin alkur'ani yana karantawa tare da su har ma wata rana ya faɗa wa ɗaya daga cikin sahabbansa wanda shine abdullahi ɗan mas'ud allah ya haɗa mu da shi a aljannar firdausi ya ce zo ka karanta min alkur'ani na ji ya ce masa ya za a yi kai da aka saukarwa kuma ni in zo in karanta maka sai ce tabbas ina so in dinga jin ƙur'ani daga wani na ko ka iya akwai buƙatar kana sauraron wani ta iya yiwa kai ka karanta ba kai tadabburi ba amma wallahi wani sai ya karanta ka yi tadabburi ta iya yiwa kai ka karanta ba ka ji zaƙin abun ba amma sai wani ya karanta ka ji zaƙin abun ta iya yiwa kai ka karanta bai ƙara ma tsoron Allah ba amma wani yana karantawa sai ka ji abin ya ƙara maka tsoron Allah saboda haka manzon Allah ya ce karanta ina so in dinga ji daga wani na ne abdullahi dan mas'ud ya ce sai na karanta wa manzan allah suratun nisa har sanda na iso wannan aya da allah maɗaukakin sarki yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin ya za ka tsinci kanka ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama lokacin da muka zo da kowace al'umma da wanda zai tsaya mata a matsayin shaida wa ji'ina bika ala haula'i shahida kai ma muka zo da kai a matsayin shaidar wannan al'umma taka wannan hali za ka tsinci kanka yau ko a kotu ne jama'a aka ce alkali na gayyatar ka ka zo ka ba da shaida akan wani wallahi duk jarumtar ka sai ka ji gaban ka ya faɗi haka ne ko ba haka ba duk yanayin yadda kake jin ka mursisi sai hankalinka ya tashi sai ka ji cewa to me zai faru ne idan an je ballantana al'ummar duniya jama'a akwai kafirai akwai muminai akwai fasikai akwai salihai akwai mutanen banza akwai mutanen kirki akwai azzalumai akwai adalai babu kalar mutanen da babu duka a tara su a kira annabi muhammadu a ce me zaka ce wanne shaida zaka yi akan waɗannan mutanen don haka manzon Allah yana jin wannan aya yana jin wannan aya sai hankalinsa ya tashi nan da nan sai ya ce wa abdullahi dan mas'ud ya ce hasbuka hasbuka hasbuk tsaya anan tsaya anan tsaya anan abdullahi dan mas'ud ya ce faltafattu ilaihi sai na juya don in kalli manzan Allah fa'iza ainahu ta ni sai na ga idanun manzan Allah suna zub da hawaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya zubar da hawaye saboda shaidar da zai tsaya a gaban al'umma shaidar da zai tsaya musu wannan ta sa ya zubar da hawaye amma kai ba ruwanka ba ruwanmu الله كسوتي وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي لربه يكثر القراءة يكثر القراءة النبي يا كسنتي إذن يتأدى الدرينا صلى ينا يوان كرنت القرآن ديوا ويترسل كما النبي ينا ينكراتوني مترسلا wato a hankali baya yi da ƙarfi baya yi da gaggawa yana karantawa ma bai san ma'anar abin da yake karantawa ba annabi baya haka nabi yana bin qur'ani a hankali yana karanta shi mutarassilan ayatan aya aya bayan aya a wata ruwaya aka ce wallahi idan annabi yana karatu za ka ɗauka ya manta da aya da take gaba ne in ya zo kan aya ya yi burki wallahi za ka ɗauka ya manta wacce ce a gaba kawai sai a je a ɗauka kuma saboda tsabar yadda yake bin qur'ani a hankali yasa ya faɗa a ruwaya ingantacciya ya ce duk mutumin da ya karanta alkur'ani a ƙasa da kwana uku to ba zai fahimce shi ba duk wanda ya sauke ƙur'ani ina ƙurra'u ina alarammomi halin salafi ma alkur'ani wa din fa kaifa bi halina yanayin magabata dangane da alkur'ani dangane da addinin Allah fa kaifa bi halina mu kuma ya halin mu annabi ya ce in ka sauke ƙur'ani a ƙasa da kwana uku baka san me ka karanta ba in ji annabi Muhammadu saboda haka dole ne mu gyara yanayin mu'amalar mu da alkur'ani yadda annabi ya mu'amalance shi mu mu'amalance shi yadda yake karanta shi mu karanta shi yadda ya saka shi a jikinsa mu saka shi a jikinmu na rantse da Allah da mun yi wa qur'ani irin wannan ɗaukar da annabi ya yi masa wallahi tallahi da yau ba mu da matsalar komai a duniyan nan amma yanzu wani za ka samu watansa guda bai karanta alkur'ani ba wata guda wani za ka samu wallahi ya shekara babu ruwansa da alkur'ani idan ka ga ya karanta qur'ani a sallah a sallar ma idan ya zo yana karantawa ba kai kake karantawa ba amma kana ji kamar ana taka maka kibiya a kashin zuciyarka a kokon zuciyarka saboda bai iya ba kuma bai yadda ya iya ba ba ruwan shi wannan yana daga cikin ɗabi'armu da wannan littafi kuma wannan shine sababi ko ɗaya daga cikin sabubba na shiga masifu da halin da muka shiga don haka ne aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta shi da daddare yana sallah da shi kuma yana yin sa ayatan aya wa yad'u inda inda inda ayatin rahma idan annabi ya zo gurin da Allah ya ambaci rahama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya ya roki Allah wannan rahama din misali inda qaulihi ta'ala wa rahmati wasi'at kulli shay'in fasaktibuha lil ladina ma'ana rahmata ta yalwaci komai kuma zan rubuta ta zan tabbatar da ita ga masu imani wanda suka bi ni sai Allah sai manzon Allah ya tsaya ya ce Allahumma inna nas'aluka min rahmatika Allah muna roƙonka ka bamu rahamarka duk ayar da ta ambaci rahama ko ta ambaci wani alheri ko ta ambaci aljanna manzo Allah sai ya tsaya ya roki wannan aljanna ka gaya min wannan sallah ba dole ta yi tsayi ba wannan sallah ba dole ta yi tsayi ba shi yasa aka samu a ruwayoyi cewa kafafunsa suna kumbura saboda tsayuwa saboda duk wani haƙƙi na wannan sai ya bayar ba mu ce dole he kai kamar yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi ba amma fa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil falahi falahu suka ce ka kwatanta koda baka yi yadda ya yi exactly ba ka sani cewa kamantawa da halin kirki yana daga cikin ɗabi'un kirki to amma ba ma kamantawa kamantawar ma ba ma yi don haka aka samu ruwaya daga huzaifa ɗan yaman Allah ya haɗa mu da huzaifa a aljanna ya ce sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama za ta lailatin na yi sallah tare da annabi a wata dare faftata halbaƙara annabi sai buɗe suratul baƙara ya fara karantawa faƙultu ya ka'o indal mi'a sai na ce ina ga idan annabi ya aya ɗari a bakara zai yi ruku'u sun maza annabi ya wuce da na ya wuce aya ɗari sai na ce to ina ga sai ya gama ta sannan ya yi ruku'u annabi yana gamawa huzaifatu ɗan yaman ya ce sai annabi ya buɗe suratun nisa abin mamaki ina bin annabi kamar zai yi ruku'u kamar ba zai yi ba annabi sai ya gama da, da suratun nisa sannan ya sake buɗe ali imrana ita ma sai da ya kammala ta in ka tattara kusan izu goma sha jama'a annabi a raka'a ɗaya tak a raka'a ɗaya tak amma saboda lalacewar al'ummar mu yau aya goma idan ka karanta musu a sallah to ka ɗebo ruwan dafa kanka sai dai idan Allah ya kiyaye ka amma za a iya samun wani wanda zai iya tsine maka albarka ma bayan an idar da sallar aya goma aya sha biyar ina za ka je da lokacin ka me za ka yi da shi ba ma goyon bayan tsawaita sallah ko misƙali zarratin domin baya daga cikin sunnar annabi muhammadu mu'azu ɗan jabal ya tsawaita wa mutane sallah annabi ya kira shi ihmarra wajhuhu wa ala sautuhu ala mu'azu bin jabal fuskar annabi ta kada ta yi jawur idansa suka yi jawur ransa ya ɓaci ya fada mu'az bin jabal da fada yana cewa a turidu an ta kuna fatanan ya mu'az mu'azu kana so ka zama fitananne ne a cikin addini ka hana mutane musulunci mu'azu yana kuka yana ba manzan Allah haƙuri manzan Allah ya ce ka sani idan ka zo sallah akwai mabukata akwai marasa lafiya akwai tsofi wanda jikinsu ya yi rauni ba za su iya jura tsayuwa ba akwai waɗanda sun fito ne daga bukata lafiyar su garau amma suna da wata ajanda muhimmiya a gabansu amma ba sa so wannan ajandar ta hana su samun jam'i da haka suka shigo domin su yi sallah tare da kai su samu ladan sallar jam'i kuma su je su biya bukatunsu na rayuwarsu idan ka rike su baka kyauta musu ba yace daga yau karka saki yace in za ka yi sallah da jama'a ka karanta wa shamsu wa buhaha ka karanta wallaili idha yaghshaha wallaili idha yaghsha da sauran surori waɗanda suke gajeru amma idan ka zo za ka yi sallah kai kadai faltutawwil ma ita ka tsawaita yadda ka ga dama wannan kai kadai ne kai ka san damuwarka da bukatunka saboda haka wannan ita ce tafiyar mu ita ce mazhabar mu mazhabatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam mazhabar manzon Allah cewa kar a takura mutane to amma kuma a lokaci guda mutane su kuma kar su zama ragwayen banza yes a daidai lokacin da ake cewa limamai su ji tsoron Allah to a lokacin ko muke cewa mutane su ma su ji tsoron Allah kada ya zama tsawaitawar da ba a saba ba wata nan idan an yi ta ta zama abin magana da surutu wani ma har ya barar da ladan sallarsa a cikin masallacin wannan kuma ba daidai bane idan za a ce wa limamai su ji tsoron Allah to la budda an naqula laka ittaqillaha fi salatik ba makawa kai ma sai an gaya ma cewa ka ji tsoron Allah ka yi kokari ka ga cewa ka inganta ibadarka kuma abin da zai faru naziran kar ya zamanto maka abun magana da kuma abun surutu a cikin ainihin wato al'umma Allah ya sauwaƙe da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana ya karanta wannan gaba ɗaya ya ce kuma wallahi abin da ya bani mamaki annabi yana karatu mutarassilan ayatul ba'a da aya aya aya baya shigar da aya cikin aya haka annabi yake karatunsa ya ce kuma idan ya wuce da wata aya da take magana akan tasbihi sabbaha annabi sai ya ce sai tasbihi misali idan ya zo ya karanta sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard sai ya tsaya a gurin ayar sai ce subhanallahi wa bihamdihi adad khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi idan yayi wannan tasbihin sannan sai kuma ya ci gaba da karatu wa idza marra bi ayatin fiha su'alun sa'ala idan ya wuce da wata aya a cikinta akwai roƙon wani abu na ni'ima iya karanta ayar sai ya tsaya kuma ya roƙi wannan ni'imar misali wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar manzo Allah sai ya tsaya anan sai ya roƙi waɗannan abubuwa sannan sai ya wuce wa idza marra bi ayatin fiha ta'awudun ta'awwaza sallallahu alaihi wa sallama idan kuma annabi ya wuce wata aya wanda a cikinta akwai roƙon Allah tsarin azaba yana karanta wannan ayar sai ya tsaya sai ya roƙi wannan azabar Allah ya tsare shi daga ita sannan sai kuma ya ci gaba da wannan karatu nasa wannan shine kira'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa kaifa bi qira'atina nahnu hadhihi salatu rasulillah صلى الله عليه وسلم فكيف بصلواتنا نحن wannan ita ce sallar annabi Muhammad yaya sallar mu take wannan shine karatun annabi sallallahu alaihi wasallama yaya karatun mu yake wannan shine alakar annabi da alqur'ani mai girma yaya alakar mu take da wannan littafi mai tsarki mai daraja wanda man akhadha bihi naja wanda duk ya riko da alqur'ani ya tsira duniya da lahira wa man nabaghahu wara'a zahrihi wanda ya jefa ƙur'ani a bayan bayansa balla wa halaka wa dakhalan nara wallahi tallahi ya bata ya hallaka ya shiga wuta sunan shi hadhihi halu rasulillah sallallahu alaihi wasallama wannan shine halin annabi muhammad wannan shine yadda annabi ke mu'amalantar waɗannan abubuwa to yaya mu kuma miki hadisi da za mu tsaya a kansa wala Allah shine hadisin abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ƙara masa aminci da yarda ya ce shi ma wata rana wancan hadisin huzaifa ne wanda shi ma ga yadda ya yi yadda ya abin da manzan Allah ya wahala da ya bi manzan Allah sallan nafila to ga ɗaya daga cikin sahabbai abdullahi dan mas'ud shi ne dai sahabin nan da annabi ya kira ya ce masa zo kai min karatu ma'ana annabi ya yadda shi ma ƙari'i ne alaramma ne amma bari ku ji abin da ya faru ya ce na yi sallah tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama fa atala annabi ya tsawaita sallah hatta hamamtu bi amrin su'in har san da na himmatu zan yi wani mummunan abu har san da na ji a raina fa karfa wani mummunan abu ya faru kila wa ma hamamta bihi sahabbai suka tambaye me kai niyyar yi qala yace hamamtu an ajlisa wa ada'ahu nayi niyyar in zauna in bar annabi ya ci gaba da sallar shi yace wallahi hankali na abin nan kafafuna in ban da rawa ba abin da suke yi jikina sai bari yake tsayuwa ta yi tsayuwa yace wallahi sanda na ji a raina kamar in zauna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma sai ban zauna ba sanda aka idar da sallah abdullahi dan mas'ud ya zauna sanda ya kusan minti talatin kafin ya tashi a gurin saboda karfinsa ba zai kai karfin manzan Allah ba karfin imaninsa bai kai karfin imanin manzan Allah ba lafiyarsa ba ta kai lafiyar manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan duk yana nuna mana yadda annabi yake mu'amalantar wannan littafi mai girma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wai iya karatun qur'ani kuma yake yi ba bayan karanta qur'ani da annabi yake ya ta'addabu bi adabil qur'an yana ladabtuwa da ladubban qur'ani wa ya ta'affaru bihi yana ta'asirantuwa da alqur'ani sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani daga cikin magabata ɗalibi ne ga nana Aisha Allah madaukakin sarki ya haɗa mu da shi a jannatul firdaus ana ce masa sa'adu dan hisham ya tambayi nana Aisha yake ce mata ya ummul mu'minina ya ke uwar mu'minai an bi'ini an hulki rasulillahi ba ni labarin ɗabi'ar annabi muhammadu budar bakin na na aisha ta tambayi wannan bawan allah ta ce alassa ta ƙara'ul ƙura'an ba ka karanta ƙura'ani ne ƙultu bala ya ce tabbas ina karantawa ƙala sai na na aisha take cewa fa inna huluka hul ƙura'an ka je ka karanta ƙura'ani in dai ka ji ƙura'ani ya ce a yi to annabi yana yi in ka ji qur'ani ya ce a bari to annabi yana bari in ka ji qur'ani ya ce da kyau to annabi ma da kyau a gurin shi in ka ji qur'ani ya ce ba kyau to ba kyau a gurin manzon Allah kai kai da ni haka muke da alqur'ani hadha halu rasulillah sallallahu alaihi wasallama ma alqur'ani fi amrihi wa nahyihi wannan shine halin annabi Muhammadu tare da alqur'ani wajen umarni da hani wajen yi da bari wajen halattawa da haramtawa wajen ɗauka da muhimmanci da kuma wancakali abinda ƙur'ani ya wancakali da lamarinsa annabi ma ya yi wancakali da lamarinsa abinda ƙur'ani ya muhimmanta annabi na muhimmanta shi haka nake haka kake haka muke to wannan yana daga cikin tambayar da ya kamata mu dinga wa kanmu dangane da mu'amalar mu da wannan littafi mai girma wannan littafi mai sarki abdullahi dan mugaffal Allah ya hada mu da shi aljanna wanda akan sa zan tsaya yana faɗa mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karatu yana kuma tadabburi da shi yana kuma yin sa yadda ya kamata yace kai har ta kai na taba ganin annabi yana kan raƙuma jama'a ko kuma kan taguwar shi amma wallahi manzon Allah bai daina karatun alqur'ani ba saboda haka kai kokari in baka iya hadda ba saka kira'ar a cikin mota kana ji in baka iya ba kama tashar qur'anin a gidan talabijin ka kana ji kana kuma kokari wani alaran ma yana koya ma wallahi jama'a fa babu uzuri ba uzuri wallahi ga dukkaninmu a ce bamu iya karatun littafin Allah ba wallahi tallahi babu uzuri abinda ake bukata da mu mu karanta mu fahimta mu aiki da shi kamar yadda muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake dangane da wannan littafi mai tsarki ya ku yan uwana masu albarka kamar yadda nace wannan khutba a tana da tsayi don haka mun kasafta ta kusan kashi hudu ko biyar in Allah ya yarda ku biyo mu sati mai zuwa za mu ji halin magabata su kuma daga kan sahabbai da sauran tabi'ai yaya halin su yake da wannan littafi ya suke ɗabi'antuwa da shi yaya idan ya hana su yadda suke hannuwa ya idan ya umarce su yadda suke umartuwa dari da kunna mana addu'a Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ka biya mana bukatunmu na alheri Allah ka sa aljanna ta zama ko mata da taku Allah madaukakin sarki duk abin da kuke da shi na bukata Allah bayan kan nan suna da bukatu gaba ɗayan mu muna da bukata ya Allah Allah ka biya mana bukatunmu na alheri muna da matsaloli da damuwoyi Allah ba mu san yawan su ba kai ka san yawan su ba mu san adadin su ba kai ka san adadin su ya Allah ka yaye mana duk gaba ɗaya waɗannan matsaloli namu ya Allah kasar mu tana cikin watan gaririya da hayaniya da bankaura Allah ka zabar mana shugaba nagari na alheri wanda zai saita mana wannan ƙasa ya Allah wanda ta dalilinsa Allah za ka kawo sauƙi da rangwame a cikin wannan al'umma Allah maɗaukacin sarki ka ana haɗa mu da irin waɗannan shugabanni ya Allah ya Allah matsalolinmu ya Allah damuwoyinmu ya Allah ana cikin fatara ya Allah ana cikin talauci ya Allah mutane suna sayar da ababen hawansu jiyan nan ne magana da mutum biyu wannan yace ya sayar da mutum shi saboda akwai matsaloli da suka taso masa ya rasa yadda zai yi wannan yace ya sayar da gidan saboda matsalolin rayuwa wallahi in kana higa cikin mutane kana hulɗa da su zaka san ana cikin matsaloli ya Allah waɗannan matsaloli ba mai maganin su sai kai kowa ya gaza ya Allah shugabanni sun gaza 'yan siyasa sun gaza kowa ya gaza ba wanda zai iya sai kai kuma dama mu can aƙidar mu kenan kai ne dama mai iyawa Allah ka iyar mana kai ne mai iyawa Allah ka iyar mana Allah ka fitar da al'ummar mu daga cikin wannan kunci Allah ka fitar da al'ummar mu daga cikin waɗannan damuwoyi Allah ka saita mana lamuran mu baki daya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikinmu Allah ka ɗabi'antar da mu da ɗabi'un alƙur'ani Allahumma addibna bi ta'dibil qur'an Allahumma addibna bi adabil qur'an Allahumma inna nashku ilayka qaswata qulubina Allahumma inna nashku ilayka qaswata qulubina Allahumma layyin qulubana bi tilawatil qur'an ya rabbal alamin wa bi qira'atihi ya rabbal alamin wa bi fahmi ma'anihi ya rabbal alamin وبفهم معانيه يا رب العالمين وفهم تفسيره يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والاكرام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم وسووا صفوفكم